من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a maimakon karatu na so na aiki da wannan lokaci na ƙara mika ta'aziyyar mu da ta'aziyyar sauran musulmi na rasuwan babban malami Sheikh Dr. Ahmad Bomba kan idan mutane sun lura a jiya juma'a babu wani bangare babu wasu nau'in mutane da ba su kaɗu ba ina nufin ɓangare ko mutanen ɗariƙa ko mutanen izala ko mutanen ina ne na ga ta'aziyya daga kusan kowane ɓangare na ga kowane malami ya buga ta lalle an yi rashi to wannan wani abu ne wanda ya kamata al'umma su tsaya su kalle shi wato kallo na idan basira shi dai dr ahmad ibrahim bomba za ke cewa biyu ke allah ya sani ya fi shekara tamanin a duniya amma duk shekarun da ya ɗiba bayan ya yi koyar a jami'a ya wajen yau shekara kusan talatin kenan ya ce da yana koyar da al'umma kuma koyar wannan da yake yi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa taimako bai bangare wata kungiya ba shi ne abin da ya kamata mutane su lura kowa yana gaya mar gaskiya yana ga yan ɗariƙa gaskiya inda suke kuskure yana ga yan izala gaskiya inda suke kuskure ko ne zan iya buga mana misali ɗaya ko fiye da haka inda za a gane cewa al'ummar ya fuskanta ba wani mutum ya fuskanta ba ba wani gurbi ya fuskanta ba wata kungiya ya fuskanta ba kuma ba safotun kowa yake ba wannan shine amma abin da ya kamata al'umma musulmi su gane musulunci shine dai musulunci musulunci da manzo Allah ya yi shine muke yi musulunci da sayyidina Abubakar ya shi muke yi da na sayyidina Abubakar da na sayyidina Umar na sayyidina Aliyu da na duwar da suka biyo ba wai wani sabo bane aka zo da shi wanda mu namu daban nasa wanda kowa ya ji iri-iri ya gaya wa akwai kasadin da yi ya ce wa ɗan ɗariƙa shi fa ya yi ɗariƙa kuma kowa ya san ya yi ya yi ta ya santa gaya musu kurakurai manya da suke yi cewa lallai su bari ya taɓa maganar wasu maganganu wani irin karatu da ake wa mutane na maganan ziyarar manzon Allah sallallahu sallama a aikin haji kana mutane wai ba a zuwa madina don ziyarar manzon Allah na nuhu ana ga alhazai ya ce wani wani irin karatu ne ya ce banda rashin tunani ka je alhaji ya kama hanya zai je aikin haji ya ce ka hada shi da gaba da manzon Allah tun kafin ya je aikin hajjinsa ka gaya masa ba a zuwa ziyarar manzan Allah shi a ina ake wani irin magana ne ka san cewa ce sai dai ka je don ziyarar masallaci wanda yake kuskure ana ziyarar manzan Allah so in wani abuwa zai gwada ma yadda ya ɗauki al'ummar gaba ɗaya kawai wanda ya kuskure a gaya masa wanda ya daidai kuma a tabbatar da shi wannan shi ne damun ƙa'ida ta musulunci abin da ya sa duk lokaci da ba ma malami ba ko mu ordinary mutane idan muka ɓangare muka ɗauki ƙungiya ita ce jagoranmu to akwai matsala domin matsala shi ne sai mutum ya dawo ya bar bauta Allah ya dawo bautan ƙungiya sai mutum ya ɗauka duk abin da ƙungiyarsu ta faɗa gaskiya ne duk abin da wata kungiya ta fada kuma ƙarya ne kaga wannan mutum ya haka ya bar tsarin musulunci idan malami na ne na ƙungiyarmu ya zo zai yi wa'azi na zauna na kalle shi to kamun ya faɗi duk abin da zai faɗa na yarda na yarda ko mai zai faɗa dalili na shine dan ƙungiyarmu ne idan wani malami ya zauna ba dan ƙungiyarmu ba shi kuma kamun ya faɗi abin da zai faɗa ko mai zai faɗa ƙarya ne shi ma dalili na shine dan ba dan ƙungiyarmu ba kun ga wannan wato hatsari ne akan al'ummar musulmi dole ne musulmi kawai saurari gaskiya daga ko'ina ta fito kuwa kuma ya aiki da ita dole ne zuciyarmu ta zama tana buɗe muna neman da za mu tsira ne muna neman da za mu bi Allah ne a cikin wannan rayuwa mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan nan ne hanyar tsira ya zama shine kawai damuwarka amma ba wata damuwa ba ta daban wanda har wasanni wasanni da rashin har ma na ga wanda da ba musulmi sun shiga suna taya mu fada don wani lokaci in ka lura fadan da zaka gani musamman a wannan kafafen yada labarai zaka ga cewa musulmi ne wanda ya yarda musulmi ne zai hadu da Allah ba zai yi ba sai ka ga kamar ma wasu ne suke shiga wasu su shiga can gurup din wasu shiga nan don za ka ga wani rashin mutuncin da kowaye inda ka san wannan musulmi ne kai ko an nema ba za ka yi wa ka ga mutum ya dubi malamin musulunci gaba da baya ya dubi uwarsa da ubansa ya kunduma masa ashar wani kuma daga can bangare shi kuma sai ya rama mal sai ka ji ana ta zage-zage zagi irin na 'yan tasha zagi wanda da wuya ka gama mutum mai hankali ya wani na ce ko an ne ba za ka wa to kuma inda za ka gane barnan a najeriya da mun ƙi da mun so guruf ɗin addini dai waɗannan guda biyu su ne jagora duk inda ka tara mutum dubu goma to a ciki in ka kwashe dubu takwas ko dai ka ga wasu 'yan izala ne ko wasu 'yan ɗariƙa ku ce mu a haka ƙasar nan muke mafi yawa to idan malaman ɗariƙa suka zage na izala suka tsine musu na izala suka zage na ɗariƙa suka tsine musu to suwa suka rage ba ku gaya mana na? eh to su za su rage ai wannan sun tsine waɗannan waɗannan sun tsine waɗannan waɗannan sun ce waɗannan ba musulmi waɗannan sun ce waɗannan ba musulmi ba to waye ya rage a musulunci sai yasa za ka ga nake cewa akwai ma aikin na waɗanda ma ba musulmi ba a cikin suna zuga suna ta zuga ta tafiya saboda ai lahira gaskiya ne ai kowa zai je gaban Allah kowa zai mutu kuma kowa fafata kansa da yadda zai tsira a duniya ake daru ba a daru a lahira irin na yi a yi abin da za a yi da haka ga duk abin da ka sani iyakan musulmi ne shi yasa muke sallah kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaici wannan shine addu'ar kowa ana mu dauke sarki ya ya ganar da mu shi kuma wannan ba Allah da ya rasu Allah madaukakin sarki ya yi masa gafara ayyukan da ya na alheri Allah madaukakin sarki ya ba shi lada inda ya kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa wannan al'umma yawaitar su don gaskiya an yi hasara Allah ba mu ta kuma su tafiya suna barin addu'a Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya Allah mu dauki sarki ya tsare hanya bismillahir rahmanir rahim Allahumma anta as-sa'ib as-sabr as-sabr fi ahli wal-mali wal-walad Allahumma anta as-sa'ib as-sabr al-khalifa fi ahli wal-mali wal-walad اللهم انت صاحب السفر والخليفة في الاهل والمال والولد اللهم خذنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن اماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من تحتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين a ƙur'ani cewa yi sai mata ta yi aure inda ya ce gyara ke in ta yi aure ta fito ta miji tana ƙaranta amma ba dama a gyara gyara cewa akwai wanda ake ta za a yi yanka za a yi waye duk ba gaskiya ba ne ba abin da za a yanka Allah ya faɗi cewa hatta tanki a zojen gaira har sai ta yi wani aure kuma auren nan na gaskiya ba wai na da shi ya je plan cewa ta yi aure ta fito ba abu ɗaya maluma suka ba da cewa zai iya yiwuwa shi ne in ita ce ta je ta yi niyya ba tare da sanin mijinta ba ta yi aure tana da niyyar daman ta fita ta yi aure kuma ta fito in dai ba ruwan shi bai sani ba to ba laifi in ya koma da ita ta komo yawa ta yi ta kashe wuta Allahu alam shi maganan kyauta na nuya da christmas in an ba mutum zai karba in yana so zai karba a yan gane ko in yana so zai karba ba so zai bari abin sai kisa an gama da shi wannan ai tsohon labari shi ma abincin christmas iyakarsa ke da wanda zai ce ci kayan shi wanda bai ci bai bari kowane yana da dalili yawa wannan shine iyaka abin da a ce wanda suka ci ba za ka ba suna da dalilin da za su gaya ba saboda Allah ya ce a ci abincinsu na wanda suka ce ba za a ci ba ma kuma suna da dalili suna ga wannan abun baya cikin abincinsu na nufin wanda wasu ce musu kuma ba haka ba yana ciki ba ruwan Allah tunda Allah ya ce mu ci to ba ruwan mu na suka yi a aka yi ba ruwan mu kawai kuma ka samu kwakwato ne sai ka ce bismillah za ka yi gutsurin nama na shi ne na ce sai ka yi bismillah kawai ka ce za ka ce to ko na wani sauƙin musulunci kuma shi abinci na ma musulmi ba a ce dole sai ka ci ba na ba ko sarkin musulmi ba ka abinci in ka ki ci ba ko na ba wai dole aka ce sai kaci ba na misali ba wai kowa an wajabta ma sai kaci ba ne ba ka wanda baya so ba za ka ce sai ya ci ba shi kuma ya fi daraja kowanne yana da daraja kowannensu yana da daraja amma daren lalatul kadiri kana ji a cikin alkur'ani Allah ya gaya maka kuma ya gaya maka ne ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa lailatul qadr khairun min alf shahr ibada a cikin nan dare yafi ibada a cikin wata dubu wanda malama suka kirga shekarun ya kai shekara 84 har da wasu watanni ranar ladar da zaka samu na ibada a cikin wannan dare maluma da suke faɗin hikimarsa suka ce Allah maɗaukakin sarki ya dubi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masa saboda mu shekarun mu ba su da yawa ba kaman al'ummomi da suka wuce ba ka ga mutum a duniya shekara ɗari takwas al'umma ya mutu ya shekara ɗari biyar misali kaga in ibada ma ke zai samu ibada da yawa to mu gaba ɗaya yan sittuna au saba'u ne sittuna aw saba'un kaga din mun kusa wucewa ko ya ƙuri ko ba gama misali kaga duka mun kusa wucewa sai dai yan yaran nan sun su kusa na amma dai mu kan gaskiyar magana shine ko mu yadda ko kar mu yadda ko mu faɗa ko kar mu faɗa na wallahi duk mun kusa wucewa na wannan shine gaskiyar magana yawa don nan gaba ko Allah ya kara ma shekara hamsin to ka wuce ka kusa wucewa na a zumi a ce an kara ma hamsin nan gaba za ta kara ta wannan magana da na faɗa haka take an kusa don ka ga mafi yawa mun ci rabi misali ta kaga da adam kawai sai ya ya yi ta kinta ya ta haɗa da daka ya shishi ya kaya don mutuwa gaskiya ce Allah ba mu sa ka kowanne suna da daraja mana ha me zan taba shi na wai da ran shi a shi shi ai Allah ya gama Allah ya gama mana kato kai ai ba da ran shi komai nake ba shi alheri ba wai shi bai da wani da zaka cire da Allah madaukaki sarki ya ga wace amma arsalaka ila rahmatan lil alamin ai an gama komai da komai da ranar annabi da daren shi da safiyoyi duk alheri ne ina nuhu babu abin da nake na shi ba alheri sallah sallah